أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أبايا الله سبحانه وتعالى ya yi mana bayanin sifofi na masu tsoronsa da ya siffanta su da almuttakuna ya siffanta su da almuttakuna sai ya faɗa mana lallai ula'ika ala hudan min rabbihim lallai wa'innan da Allah ya ambata mana suna bisa wani tarabu na shiriya daga wajen ubangijinsu wa ula'ika humul muflihuna kuma lallai su ne wanda suka rabauta ranar alkiyama suna cikin rabon Allah shakko shakko ba su da kunyata a wannan rana innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna lallai wa'inda suka kafirce to daidai ne a wajen su ka musu wa'azi ga faɗakar da su ko kar ka musu wa'azi ko ba imani suke da shirin ba أن ترتوا أم لم تنزلوا لا يؤمنون يا رسول الله فتقدسوا كفر فتقدسوا قلت فبا إيمان ذات إيمان فبلا رسول ينجو ألا يرجع يا رب سامة تعالى بشريا شيخ الأمة لتوجدنا في سواء علينا أو أكثر أم لم تكن من الوالدين في محمد زيدين يوجد كيوة أزيد كر كيوة أبو كتئي مو أزيد كبدير أنا محاني shi ya sa ranar alkiyama Allah zai faɗa musu irin abin da suke faɗa sai ce to ikiru aw la tasbiru sawa'un alaykum kuma ku hakura ko kar ku hakura duk ke ne inda ma kike dole ma ku shin ta'amalu da za ka muku da irin ayyukan da kuke aikatawa ya rasulullahi lallai kafiran nan duk abin da ka faɗakar da su da shi ba za su ba za su yi imani da kai ba in za su yi imani da kai to kuwa duk wanda aka ga ya yi imani da kai Allah ya rubuta masa sa'ada ne na har abada tunda idan ka ga wani mutum ya yi imani da manzon Allah sai ya yi zama da manzon Allah a alamun ruhi to a alamun ruhi bayan ya yi zama da manzon Allah sannan kuma a nan ya yi imani ya ba da wilaya kama wannan Allah domin a alamu ruhi kowa musulmi ne wala hu aslama man fi samawati wa man fil ardi taw'an wa karaha duk mutanen duniya babu kafiri lokacin da Allah ya halicci rayuwa ba wani kafiri kowa musulmi ne sabila da lokacin da Allah ya kira Allah ya ce alastu bi rabbikum qalu bala annabawa sun ce bala sannan duka halittu sun ce bala mu ma muna bayan zarra cikin rai dukan mu mun san zamu ce bala an ta rabbuna bala an ta rabbuna mun tabbatar da cewa Allah shine rabbul arbab shine ya kai komai da komai to bayan Allah ya halicci jiki jiki kuma gaba ɗayan da abin da yake ɗauke da shi yana ɗauke da halin abin da aka halicce shi da shi ne abinda aka da kirki ne shi shine kasa to jiki kullum halin ta hali ne na kaskanci kullum halin ta hali ne na kaskanci sai shi ne ne saka ka kabiya ma sha'awanka shi ne ne saka ka kabiya ma san zuciyarka shi ne ne saka ka kabiya ma ranka shi kuma rai kullum halin ta halin sama ne kullum halin ta halin sama ne yasa idan lokacin idan jiki in rai yana jikin jiki to jiki baya iya baya iya baya iya zama guri guda dole ne kai shi yayi can yayi nan yayi can sabila da shi rai ba zai taɓa zama guri guda ba to amma idan mutum ya yi bacci ransa fita yake ya bari idan ran sannan ya fita zai tafi yawon salinsa yadda Allah ya kaddara masa zai shine da kai mafarkin ka ga kaza ka ga kaza ka ga kaza to duk abin da kai mafarki ka gani tabbas ka ne in kai mafarkin ka haɗu da aljani to ka haɗu da shi ka nemi tsarin Allah da shi kawai idan kai mafarkin ka haɗu da abokin ka ka haɗu da shi ranka ya fito naka ya fito da daddare kenan sai kuka haɗu ba haka idan kai mafarkin mutum ce to lokacin da rayuka suka je da kewa da jiki kabila da jiki shi kullum an gina shi ne a san sai sha'awa da san jin daɗi da san abubuwa bai gaji hannun sama ba to shi kenan dama jiki shi yake ɗauke da duk alamomin sabon Allah shi jiki shi yake ci jiki shi ne yake sha jiki shi ne yake da sha'awa rai dukka ita rai ba ta halinta halin na na hadar su kudu shi yasa wani ke cewa من مرء إلا ابن الثرى ولو ارتقى أفق السماء بسلم لم يخلد دول مسلم أن تساني كودا ياتي سوى سمن سمن تبزي دوما بعد sai jikin sannan ya dawo ƙasa to lallai muminan ɗaya lallai kafiran nan su dama Allah ya rubuta musu kafirci ba za ku taɓa yin imani ba har abada kasan Allah ala kulubi na الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم عذاب عظيم Allah ya riga da ya yi da zuciyar duk wani abu fahimta na zuciyar su Allah ya yi sannan Allah ya yi da ganin su na zuciya din Allah ya yanke zukatansu ya yanke kunnensu na zukata sannan kuma ya yanke idanunsu na zukata ya saka masa rufi ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة الله يا تكرفي مزوجيرك يا تكرفي مإدندرك يا تكرفي مكنون ولا تكرفي معذيب ولهم عذاب عظيم كما الله يا كان للمسجد عذابا والديك لجنة idan Allah ya rufe zuciyanka na ya rufe zuciyanka ido ya rufe mata kunne ya rufe mata gani to shi kenan wannan zuciyar ta zama makauniya zuciyar gaba ɗaya kullum da tana kallo ne da idon fiska idon fiska kuma bari kalli kowa ba sai abin da zai sa shi ya ji daɗi sha'awa kunnan fiska ba zai ji komai ba sai abin da zai sa shi ya ji daɗi abin da Allah ya hana to dole idan ruhi idan mutum bai bi halin ransu ba to dole zai zama ya faɗa cikin mummunan haɗari shi yasa tafiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗauke da matakai na tafiya guda uku akwai tafiyan da zai mutum zai tafiya na rai na farko kenan sai nufusi tafiya irin na rayuka to tafiya irin na rayuka yana ɗauke da hatsari sabila da duk wani hatsari yana cikin rai rai ita ce ummul abai na sabon Allah تعالى قد أعلنت وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بسوء إلا ما رحم ربي shi yasa za ka ji bahaushe ma yana can yana ce son rai son rai son rai ma'ana wato rai tana da wani dafi wanda idan dai ta ɗana ma mutum wannan dafin to haɗar ta yanzu da shekaru to idan mutum ya musulunta to yana tafiya ne yana makamul islam na farko yana sairun nafsi ne yana yin tafiya ne domin neman lada a wajen Allah ta'ala don a bashi lada to shi ne khairun nafsi to tafiya don a baka lada a wajen Allah tafiya ce wacce take da rauni wanda idan dai har baka samu abin da ya dafa ba to za a iya ce idan ba za a baka wannan abin ba za ka iya ce ka ba ka misali mutum ya kira ka ya saka ka sa masa ko dubu ka tona masa rani ya ba ba ka naira dubu biyar kana cikin tonar rami ka kai rami ce ba zan baka cinci ba kaga sai ka baka tonar rami to Allah da yake ya bada lada ma duk wanda ya mishi aiki yayi aiki na abin da ya mishi umarni yayi sallah yayi azumi yayi zakka Allah ya tanada masa da lada to bawa zai iya ce to idan dai ya tsaya a kai nafsin nan dan neman lada ne to a je in ba za a bashi wannan ladan ba ba zai yi ba ke to da zai ya zama to yana da rauni ko kuma an ce da a bashi aljanna sai ce to in ba za a bashi aljannan ba ba zai yi ba ke nan to da zai ya zama yana da rauni yana buƙatar ya samu idafa zuwa ga kai wasu kalmi tafiya mai zuciya sai sa kyau Ibrahim ma yana da wani babu cikin diwanin sa wanda yana ce masa khairul qalb tafiya irin na zuciya to shi khairul qalbi tafiya ce ta wato kana yin abu ba dan ka samu lada ba sai dan ka samu guduri a wajen Allah yayin ka samu guduri a wajen Allah ne kuma ke kullum kana da kusanci tsakaninka da ubangijinka sai da da kana mushahadar haske na ruhinka kana mushahadar wani abu daga cikin malakutu to sai da mutu kana da tafiya ce ta kalmu tafiyar ka tana da kwari tana da karfi sabila da ya shige maka ya kai kan to daga nan sai mutum ya tafi tafiya na ruhi sai ruhi sai ruhi shi kuma bidawadil huduri fi hadaratil kursi dilimu kullum kana cikin huduri ne ya ne kullum kana cikin huduri fadin Sheikh Ahmad Sukaira da yake a sufi ga yake zuwa Allah shi sufi da ya samu ya zama sufi to gayar ta Allah ne komai na ta Allah ne duk abin da ya gani Allah zai ci in ya ga mutum in ya ga dabba in ya ga dutse in ya ga bishiya duk abin da ya gani sai ya ga alaman Allah a cikin wannan abu man yadda Allah ke inda fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid ko me idan ka gani to za ka ga alaman akwai Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan abin kuma Allah shi ba ya yi na'am to daga ƙarshe shine sayrul sirri sayrul asrar shine sayyidina asrar sayrul asrar kuma mutum zai samu dawamul hudud tsakaninsa da Allah tsakaninsa da waliyan Allah tsakaninsa da bayin Allah zai iya ce maka ya ga annabi khidr sun ya ga waliyi khidr ya ga ya ga waisul kabri ya ga manzon Allah ya ga mala'ika to duk wanda yake wannan hadara Allah zai iya sake masa wannan abu duk yana ganin su idan dai mutum yana khairul asrari sannan kuma zai nan ikilaji na abin da ya shafi wato wato alamul jabarut ko kuma ce hadara ta jabarut zai na ganin abubuwan da mutane ba su gani yana ba da labarin abubuwan da yake koye zai kuma in ya rantse ma Allah ya ce wallahi Allah zai yi kaza to Allah zai da a cikin rani zai ce wallahi yau Allah sai ya yi ruwa dole sai ya yi ruwa yau to Allah zai yi ruwan sabila da gefen wannan bawa kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah ya ce a cikin bayan Allah akwai wanda za ku gan shi asa akbar walau aqsama ala Allah la abar za ku ga wani kura-kura gashin sa yana cuccure amma da zai rantse ma Allah ya ce wallahi Allah sai ka yi wani abu da Allah zai ku fitar da shi wannan abu shi yasa dukkanin tafiya ba tafiya ce tafiya ba ba tafiya ce ake yin ta ta jiki ba yasa muke da sabani tsakanin mu da wasu mutane su wa'annan mutanen suna tafiya ne na jiki suna tafiya ne na rai mu kuma muna tafiya ce ta zuciya sabila da muna da wanda muke so kuma mun ajiye masa wani matsayi a cikin zuciya to sai zama sun mu tafiyar mu na zuciya ne ba muna duba jin daɗin mu bane muna duba abin da muke so ne su kuma tafiyan su ta rai ne ba suna duba abin da suke so bane suna duba abin da za su samu a wajen wanda suke so din ne sai tafiyan ya zama ya sha bamban sai idan muka ce kaza sabila da irin soyayya ta hanga mana sai su ce a'a kazan nan ba haka bane sai idan faɗayin zuciyarsu ya hanga musu wani abu to lallai idan mutum bai fahimci idan zuciyarsa ba ya fahimci ne kunnan zuciyarsa yana ji da su to lallai mutumin ya zama kurma ya zama makafu ya zama bibi yana da cikin wa'inda qasama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah ya yanke zuciyarsu ya yanke kunnuwansu ya yanke ganinsu da wani rufi wallahu azabun azim suna da azaba mai girma a wani aya Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce suna da kunni suna da zuciya amma zuciya ba ta fahimta ba suna da kunnuwa amma kunnuwan ba na ji ba suna da idon duna amma idon duna ba na gani ba ne duk Allah ya lissafo a ƙarshe Allah ya ce ula'ika kalan ayin wa'innan mutanen ayin su da dabbobi ɗaya suke sai dabbobi suka ce Allah mu kuma ba a san mu kenan aka haɗa mu da su ya Allah ya ce balhum abam ai dabbobi sun sun sun fi dabbobi bata sun fi dabbobi fata Allah ya ce wa ula'ika humul fasiqun wa'innan su ne suka kun fata tunda dabba a zuciyarsa ya san waye Allah dabba a zuciyarsa ya san waye manzon Allah kuma yana da girmama Allah yana da girmama manzon Allah tunda ya tabbata dukkanin kafirci irin na dabba idan ya haɗu dukkanin kafirci da zalunci na dabba da kuma dabbanci na dabba idan ya haɗu da manzon Allah yakan ajiye rigarsa ta dabbanta ya ba wa manzon Allah hakkin da ya dace kun ga a cikin dabbobi ai ba munafukai ko a cikin dabbobi ba munafukai a cikin dabbobi babu wanda suka yi alkawari da annabi suka karya amma a cikin mutane akwai munafukai to kun ga wa'annan munafukan dabbobi sun fi su daraja kenan tunda dabbobin ba su munafici annabi Muhammad dabbobin kalibatan gaba daya babu wani dabban da ba za ka kawo kiran haduwarsa da manzon Allah ba sai dai idan baka sani ba yanzu dai ku duba jaki jakanci irin na jaki jaki wanda aka ce idan kullum kana zuwa da shi ka shigo da shi ta kofa misali kullum za ka zo ka shige da shi ta wannan kofar to gobe idan ka zo fa idan ba ka sa kanka ta kofar ba shigewa ne saboda saboda tsabar jakancin ka amma jaki ya san waye annabi Muhammad amma kun ga munafikai ba su san waye annabi Muhammad ba zuciyarsu dulum ne zuciyar ba ta da ido amma su dabbobi ne a zuciyarsu Allah ya haska musu waye annabi kun ga sun tuwa sun fi munafikai ke ne sun fi munafikai ke ne jaka annabi ya hau kanta ta kita ta fita tsaya ta kita yi tafi annabi ya sauka ya ce me damuwar ki ta tsaya wa sallar da ai buri ne ya cika ne ai sai ka mun alƙawari ka mun zamani kafin na tafi annabi ce ya yi ta ce ni ɗaya ne daga cikin jikokin jakan da wani annabi cikin annabawa ya hau suna na ya aku shi ya yi addu'a wa mahaifiyata ya ce Allah ya tada zuriyarta da kai ce ga shi ni ne ɗaya daga cikin jikokinta da Allah ya haɗa ni da kai shi a rasu zama ni kamun lamuni ya rasu zama annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم يسير يسير يسير يا رسول الله لا مشيو duk ran da kabar duniya ne ma na tafi ya zama to iya rakiya za mu kai lani annabi ya mata addu'a ranar da annabi ya fadi kuwa ranar da fada a rijiya ta mutu ana ce manzon Allah ya yi wa fadi sai turo jagan aka yi a cikin rijiya gawa idan annabi yana neman sahabi sai turo jagan ta je kofar gidan sahabi ta buga kafar ta buga ta buga sahabin ya fito ta juya baya ta kada jini ya zo manzon Allah na kira sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan jaka darajar tawane mutum darajar tawane dan adam kun ga kuma dabba ce to qadibatan dabbobi suna da itirafi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa dabbobi sun fi wasu mutane har karnuka sun san wayan Allah to karnuka suka san waliyan Allah ma suka san su ashabul kahfi kare ya ga ashabul kahfi ka so ya kama burtu sabila da ya ga alaman da rabu a tattare da su to ina a ce kare ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai kare in ya ga annabi shi ma sai bi annabi ya nemi albarkarsa haka dabbobin jiji sun san waye annabi Muhammad wani kafiri ya farauto dabo ya zo zai shige da damar sai ga an taru jikin masallaci ce me ake a can aka ce muhammadu ce shi ne muhammadu ko ce yau zan matafiya ya zo wajen annabi ya turo damar da ya farauto din ya hurga ya ce kana ƙarya kana ce kai annabi ne ko kana kagarta allolinmu ko to in kai annabi ne da gaske ka rayar da wannan damar da na yanka shi ne maka shaida سيدنا عمر ذاك بنت أتت فسل عمر كيفه فقال دعني أضرب أنقه يا رسول الله سيدنا عمر ذاك بنت شبننا تارك يا رسول الله النبي تي أعبشي أعبشي yanzu idan ya min shaida za ka yarda da ni annabi ne ya ce kwarai zan yarda annabi ya kira shi ce ya dabbu ya kai damo sai kawai damo ya yi tsalle yana mace ne sai damo ya yi tsalle ya komo rayayye ya ce labbaika ya rasu da Allah annabi ya ce ya dabbu man ana ya kai damo waye ni yace ashhadu annaka rasulu rabbil alamin kad aflaha man saddaqaka wa kad kaba man kazzabaka yace na shaida kai annabi Allah ne wanda ya gaskata ka ya rabauta wanda ya karyata ka ya kafirta annabi yace da mu waye Allah yace na shaida da Allah ilimi allazi bis sama'i arshuhu وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة نعيمه وفي النار إقامه yana daga Allah ɗaya ne mulkinsa yana al'arshinsa yana sama mulkinsa yana ƙasa ni'imar shi yana aljanna azaban shi yana wuta kun ga damo yanda ya tashi yin shaida wa annabi Muhammad kun ga dabba ne ba da hankali shi ba a halitta mishi kwayan hankali ba amma ya san waye annabi muhammadu kura a jeji wani mai kiwon mai kiwon dabbobi kura ya ta zo ta nan ya kore ta ta zo ta nan ya kore ta yace yau ga rashin kunya yace kiri da kiri kura ina faɗa da ita in kore ta ta nan ta dawo in kore ta ta nan ta dawo yace a sai ai babu tace ai babban abun mamaki kai ne abun mamaki sai ce a kura kuma take magana ita ce kwarin ce ga annabi can ya zo yana raba rahaman Allah na raba aljanna ka tsaya ka take a gindin kiwo kiwon akuyoyi mai kiwon akuyoyi zai tare mu kenan sai ya ce to zan je na imani da shi sai na samu wanda zai tare mun dabbobi ne mun gaji sai ce gani kuran mu ke zan bada ajiyar dabbobi nan sai kwarai da gaske zan kare maka ai annabi ka kira tun da ka kira annabi kuwa aminci ya sauka kenan sai ya tafi ta kare masa dabbobin da ta yi gadi ba ta ci ko ba sabila da ya kira mu ga Allah kenan ko ya je ya dawo ya ɗauki akuya ɗaya ya ba ta hadiyya sabila da wa'azin da ta yi masa kun ga kura ta fi mutum hankali ko to haka idan ka bi namomin daji wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin tafiya sai ya ji ana ya rasulullah ya rasulullah udul minni ya rasulullah ya ji ana ce annabi zo kusa da ni zo zo zo yana waiwayawa sai ya ga barewa ne a saudi a cikin bishiya annabi ya maza sai ta ce kullani ya rasulullah annabi kunce ni annabi ya ce kunce ki kaman yaya ga wanda ga ubangidanki da ya farauto ki ne kuma na kunce ki ce ya rasulullahi ina da ƴaƴa kwaya biyu a gundu sai kaza da kaza kamun ka tausaya maka kunce ni na je na ba su mama sai na dawo sai ka daure ni annabi ya kunce ta ta je ta dawo wa idza aqadta al ahda aw ahadtahu fa jami'u ahdika dhimmatun wa waqara annabi suka masa ya kunce ta tafi ta ba su mama ta dawo ta dawo annabi na cikin kokarin daure ta sai me sai wanda ya fara wuce farka dama sahabin annabi ne sai ce ah rasulullahi da kanta ko ana bukata ne ya rasulullah annabi ce a Allah bukata ne ce ina bukata ma sai dai in ka fankar mu amma ban ce ka bani kyauta ba daga karshe dai manzo Allah ta alaihi wasallam ya tsince ta sai tsalle ta kuma ta hau duwatsu tana waka tana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana ce haza rasulullahi najjani ya annabi na Muhammad ya tsira da ni ya min kaza ya min kaza ya min kaza kun ga dabba ta fi wani mutum din ko aka ce jikokinta wani lokaci bayan wafatin manzo Allah kawai sai aka ga wata barewa duk tsoro irin na barewa kawai ta keta mutane tana ta tsalle ba ta tsaya a ko'ina ba sai da ta zo kabarin annabi ta durkusa ta sa fiskanta a jikin kabarin tana musuka tana musukawa tana musukawa daga ƙarshe ta tashi ta gagara juyawa da ta tafi amma ta gagara juyawa tana gani makabarin annabi zan juya na ba shi baya ba zan iya ba sai tana baya baya baya baya baya baya sai da ta kule ta bar ganin kabarin shak sannan sai ta juya kun ga dabbobi da hankalinsu kan lamarin manzon Allah sun san annabi na da albarka kuma suna neman albarka manzon Allah ga zaki nan ku duba faɗan zaki da rashin hankalin zaki da zaluncin zaki shi ba ya cin bushe daidai ne rai ya kashe cin wani sahabin manzon Allah mai suna safinatu maula rasulillah annabi ya tura shi da sako can khaibara wajen sayyidina ali lokacin annabi ya tura sayyidina ali ne ya ce a khaibara yana rike da sakon manzon Allah na tafiya a jeji yace sai ga kura sai ga zaki zaki idan ka jazur alamun yunwa ya galabaita shi zakin nan yana ganin ka jini da sai tun kare shi yana hoci zai zo ya yaga yaga da shi shi tafi na fiye rasa dabara ya rasa tunani can sai tuna mada akwai saƙon manzan Allah a cikin sai ciro ya ɗaga sama kafin zakin ya iso ya ɗaga sama sai ya abal hal inna hadihi risalatun min rasulillah ya kai zaki ka tsaya ka ji wannan abin da nake dauke da shi gaban annabi Muhammadu wannan zaban annabi Muhammadu zaki sai ya fara ta sai ya fara taku a hankali ya fara taku a hankali sai ya zo sai ya shishi na zaban ya shishi na ya ji kanshin annabi a jiki ya durkusa a ƙasa yana goga jikinsa da jikin dina na guga jikinsa da jikinsa yana yana neman albarkar mene albarkar sahabin manzon Allah ko sannan daga baya ya tashi ya shige gaba zaki safina tunabinsa wai kabila da yayi gadin safina su karma wani dabban daji ya zo ya samu safina su ya kar masa sarkin daji da kanta yana gadin sahabin manzon Allah ya raka shi sai da ya fitar da shi hanya sai ya kada wuciyarsa alamar ka gaishe mun da mai gida annabi kun ga dabbobi ma sun san annabi na da albarka amma yanzu kuru da bugu yana bi muna ganin mutum sai ce shi musulmi ne sai ce annabi ba da albarka kun ga dabba ya fi shi ko dabba ya fi shi daraja dabba ya fi shi daraja ya zama makahu ya zama kurma ya zama bibi amma ga kunnensa na ido kunnen da bayi da amfani ga idon idon da bayi da amfani ga bakin sa bakin da bayi da amfani bakin da bai yi kuma zan Allah ba Allah ya kara wa na Na'am. Allah da ya taɓo janibin kafirai sai ya ɗauko munafukai kuma da ke sharrin munafiki ya fi sharrin kafiri yawa kun ga kafirai dai aya nawa aka ɗibo aka gama da su aka kai su masaukin su wuta aya biyu ne idan da zina kafaru sawa'un alaihim a an zartahum am lam tunzilhum la yu'minun katama Allah على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم shi kenan an gama da kafirai an kai su masaukin su to an biyo kan munafikai to tsaban wato munafiki laifin sa da girma yake laifin sa ya fi na kafiri sai da aka ja ba ayoyi sun kai talatin ana bayani akan zakan munafikai ga shi nan yanzu za mu shiga mu fara jin yaya meye halin da munafiki yake ciki wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin a cikin mutane akwai wanda suke ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ran kiyama amma ƙarya suke yin su ba mu'mini bane sabila da yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi a kan harshensu abinda babu shi a zuciyarsu harshe kan idan ta ce la ilaha illallah sai a barta إن الذي يأتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يسألوا الله إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة mu kuma umirna an nahkuma bil zawahir wallahu yatawalla as-sawahir an ce ni amfani da zahirin abin da ya bayyana mana Allah shi ne kan abin da yake yi kenan mutum idan ya zo ya ce la ilaha illallah sai mu bar shi da gaske ya faɗa ubansa ba da gaske ya faɗa ba ubansa mu dai tun da ya faɗa mun ji da kunnen mu an ce mu yarda da shi din nan ya shigo cikin mu ko ba musulmi bane shi Allah shi ya san abin da yake koya a zuciya amma ai Allah ya dauko su cikin suratul munafiqina ya mutu dai dai dai dai dai dai suwaye idan an zo wajen su an ce a babu dan annabi kike koran mutane wahajiyawa ko idan suka zo kace ba ni dan manzon Allah sai su kore da su cewa kai shirka bara mu baka ba mai bara in yaje mai bara yana ganin su ma ya san na annabi ya san na Allah sai ya san na annabi tare da Allah mai bara ma yana ganin mutum da dan kangalallan wandansa da dan jewon da shi ne zai ce aban fi sabilillahi aban fi sabilillahi yuriduna an yufariqu baina Allahi wa rasulihi kana son su raba tsakanin Allah da manzon Allah ko to yana zuwa idan ya ganka da talbunka ya ganka da hulanka na kamala ba ta bani ka sha hadisi ba shi kenan sai ce a bani fi sabilillahi wa rasulihi fi sabilillahi abanna manzan Allah kai kuma shi kenan sai ka shiro ka baya to har halin su da suke hanawa dan manzan Allah Allah ya faɗa cikin Qur'ani ku zo ku ce ku a bani dan annabi a hana ka to Allah ya faɗi wannan adalci to humul ladina yaquluna la tunfiqu alaman inda rasulillahi hatta yafazu Allah ya ce wannan munafikan su ne suke ce la tunfiqu alaman inda rasulillahi kar ku ba mu wanda suke ce mu yan janibin annabi ne hatta yafazu sai sun kare Allah ya ce ku walillahi khaza'inu samawati wal ard walakin al munafiqina la ya'lamun sakkan sama da kasa gaba daya yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma munafikai ba su san da haka ba to kun ga ashe hanawa da suke yi dan annabi ma duk Allah ya faɗa ya ce duk wanda aka zo aka ce ba da dan annabi ya hana to munafiki ne duk wanda aka ce ba da dan annabi ya hana munafiki ne haka Allah ya faɗa cikin suratul munafiki yana siffanta su da sukufin su yana cewa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a li qawlihim fa annahum khushubun musannada yahsabuna kulla shay'in alayhim hum al-aduwwu fa'adhum qatalahum Allahu an yafakun duka Allah ya faɗa mana a can kan yake yaquluna la in raja'ana min al-madinati duka ce in muka dawo daga Madina la yukhrijanna al-a'azzu min halaka wanda Allah ya girmama shi cikin mu da mu fitar da kaskantattu wulakantattu Allah sai ya faɗa halaye a ƙarshe Allah ya ce humul ladina yaquluna sun ne suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi kar ku ba da sadaka kar ku ciyar ma wayanda suke cewa don annabi kar ku ciyar ma wayanda suke ta janibin manzon Allah hatta ya fadu sai sun mutu sun kai kun ga shi Allah bai goyi mana komai ba to Allah da bai ce mana Allah ya ce mana duk wanda ya zo ce la ilaha illallah محمد رسول الله من yadda shi musulmi ne eh min yadda amma Allah sai ya bankaɗe mana sororin yana faɗa mana halayen yana faɗa mana zaƙin bakin su idan suka zo wajen manzon Allah qalu nashhadu innaka la rasulullah suna ce mun shaida kai manzon Allah هذا محمد بن عبد الله هذا سيد الأرض هذا سيد العالمين haka shugaban su Abdullahi bin Ubay yake ma annabi amma annabi na shigewa sai ya gaji annabi a zuciyarsa والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله sun ɗauki rantsuwansu sai suna wallahi wallahi wallahi wallahi sun ɗauki wannan rantsuwan kariya ne su gare su farko an sabi ne Allah ya ce zalika bi annahum amanu thumma kafaru sun yi imani sannan sun kafirce kai imani da Allah baka yarda da manzon Allah ba kai kafiri ne babu ruwan Allah da kai Allah shi dama ba yana neman ka yarda da shi bane abin da yake nema shine ka yarda da annabinsa in dai ka yarda da annabinsa to ka yarda da shi ne Allah ya mana yace Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minina malamai suka ce me yasa Allah ya ce ahaqqu an yurduhu ma ba sabila da an ce Allahu wa rasuluhu kun ga musanna ne kenan ga Allahu ga ar-rasulu musanna ne to Allah ne yace ahaqqu an yurduhu shi ya fi cancanta ku yarda da shi Allah bai ce su suka fi cancanta Allah bai ce su suka fi cancanta ku yarda da su sabila da Allah da annabi duk daya in ka raba su kayi ƙarya Allah ya ce duk wanda yake zo ya raba tsakanin Allah da annabi Muhammad ƙarya yake to kun gani ka zo ka ce la ilaha illallah sannan ka ce muhammadu rasulullah to Allah ya faɗa mana ɗabi'unka da kaf idan mun gani da mu gane wata alamu na kai mun riki Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani wa kana kadarin manzon Allah alama ne na munafiki ko ya darajar manzon Allah alama ne na munafiki hana wanda ya zo ya ce a bashi dan manzon Allah alama ne na munafiki kai ba Allah ya yi ka dan annabi ba dan annabi ba da ba a yi ka ba ba dan annabi Muhammadu ba da ba ka zo ka samu duniya ba da tuntun ma an shafe iyayenmu da kakanninmu kaf ba dan manzon Allah ba kabirai suka ce Allah in dai da kai Muhammadu inda da kake yi kai annabi ne ka roki Allah ya mana ruwan duwatsu mu mutu gaba daya suka faɗa da bakinsu Allah ce kuma ma kan Allah li aziba mu anta fini ya rasulullah duk abin da ake musu dan kai ake musu wa ma kan Allah li aziba mu Allah ba zai musu azaba ba wa anta fini tunda kai annabi Muhammad kana cikin su kun ga da ba dai shi ba da da da da tun tuna an koyi da tun tuna an ja da duniya to dan annabi Muhammad لا يتمنى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا wanda ya halicci mutuwa a ina yake mutuwa a duniya ko wal hayata da rayuwa a ina yake rayuwa ba mutuwa a lahira to Allah ya halicci duniya da lahira li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarrabe ku ya ga waye fi kowa kyawawan hali waye fi kowa kyawawan hali duniya da lafiya annabi muhammad ba sai Allah ya halice mu ne domin ya ciro annabi muhammad to amma su ba za su yi dan annabi muhammad ba a wajen sa annabi ba da dalajar da su ne to wannan duka alama munafiki to da tun da bai ga Allah ya fara Allah ba sai nan kai minan nasu man yaqulu amanna billahi wace mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar kiyama amma wa ma hum bi mu'minin su ba mu'minai bane eh ali sabuni yace wa minan nas fariqum yaquluna bi alsinatihim saddaqna billahi wa bima anzala ala rasulih min al ayati al bayyinat akwai wanda suke ce mun yi imani da Allah mun yarda da abinda Allah ya saukar ma annabinsa na daga ayoyi bayyanannu وباليوم الآخر صدقنا بالبعث والنشور من يددا أتاشي كما دا أتايد دا متانير بشكل قبل أما وما هم بمؤمنين أي وما هم على الحقيقة بثابتين ولا مؤمنين على الحقيقة هو أدوتيان والله بعد أن الله كتب أمانا لأنهم يقولون ذلك قولا دون انتقاد suna faɗan haka ne a bakin su ba tare da sun kulla a zuciyarsu ba wa kalaman duna tasdiqin kuma sun faɗa ba tare da sun gaskata ba qala al-baydawi imam al-baydawi yace hadha huwa al-qism al-salih al-muzabbab bayna al-qismayn shine kashi na uku wanda yake yawo tsakanin mutane guda biyu shine kashi na uku manciya tsakanin mutanen jirai kun ga yana daga babban munafiki wanda zai ce shi a ko ina yin sallah ka ce da kai sallah a nan kuma ka ji kan kai sallah to munafiki ne wani ka ce kai ai babu ruwan kawa annal masajid lillahi kowane masallaci na Allah ne to kai ƙarya wa Allah akwai masallacin ƙarya akwai masallacin da su ya fi shi daraja in ji manzon Allah kuma Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani kuma kai ma daga lokacin da zaka zo nan kai sallah ka je can kai sallah ka ba da imanin ka wa makiya annabi da makiya annabi ka shiga cikin muzabzabi na bayan zalika ko wanda Allah yake la ilaha ulai wa la ilaha ula yana cikin can yana cikin nan annabi ya ranar kiyama zai zo da fiska biyu shine zulwa da haini da fiska biyu zai zo da fiskan mutanen kirki ya zo da fiskan munafukai fiskan kafirai abin da biyu yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gina masallaci aka ce masa ya zo ya bude manzon Allah dai je ya bude Allah ya ce masa kul kallabi Allah ya ce wannan masallaci ne na tsiya da sharri to kai da kake ce a ko ina da kai sallah zamanin manzon Allah bai fi kowane zamani aminci ya fi kowane zamanin mutunci ya fi kowane zamanin kirki aka samu makaryata da suka yi masallaci suka zo suka ce annabi ya zo ya bude musu wannan masallacin suka ce in arabna illa wukna don Allah muka bude a zamanin annabi aka samu kwaya ɗaya to wallahi a wannan zamanin za a samu da yawa za a samu sun fi miliyan sai ka zauna ka nutsu da idonka ka duba ka ga a ina ake girmama annabi sai ka je can kai sallah amma muka ce a ko ina da ka yi to baka yarda da cewa Allah ya yi umarni a rusa masallaci zamanin annabi ba yace yace alladina takazu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa isadan liman haraba Allah wa rasulahu wa innan wanda kuka ce ku zo ku bude masallacin Allah yake faɗa ma annabi to su fa masallacin ba sun yi don Allah bane sun yi ne masjidan dirara dan cutarwa وتفريقا بين المؤمنين وكفرا وكما كافر تمسلمين وتفريقا بين المؤمنين da zaba tsakanin mu'minai akwai raba tsakanin mu'minai shi ya karaba ta da mahaifinka da ya komo ce ma mahaifinsa dan bid'a da ya komo ce ma mahaifinsa mushriki akwai raba kai ka da kai haka girma babu dani uba ya raine shi ya tarbiyyantar da shi tun yana yaro har ya kai balaga yana fita kawai yana shiga na fita na shiga aka same shi aka tace masa imanin sai aka ce to duk sallar da iyayenka suka yi suka kama hannunka suka kai kamu dukka ba dan Allah ba masallaci ƙarya ne masallaci masallaci shi ne masallaci shi kenan yaro sai fara gani ganin ubansa shi a wajen da ubansa shi ƙiƙen ɗan wutan kun ga wannan akwai raba kan musulmi da yake wannan babu babbar raba kan musulmi shine ka raba tsakanin ɗa da mahaifi ka raba tsakanin mai anguwa baya da ikon cewa ka raba tsakanin al'umma a farɗaka ba wa insanan liman harama Allah wa rasulahu kuma ya zama mene ya zama su irsadan wato wajen mafaka liman haraba Allah wa rasulahu na wanda ya yaki Allah ya yaki manzon Allah sabila da haka mai da hankali wallahi kan ne da muke a ko ina da ni sallah manzon Allah shi ya faɗa mana Allah shi ya faɗa mana ya faɗa mana akwai wanda za su zo manzon Allah ya ce a ƙarshen zamani akwai wanda za su zo annabi ya ce in suna ƙira'an ƙur'ani kai ka ce wa'ayi ce lokacin a ce lokacin saboda daɗin karatun su bakin su mel mel mel mel cai cai cai cai za ka in maganan hadisi ne habba wala rasulullahi Allah kamar sun rayu da annabi aka dakali suna amma annabi ya ce يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية النبي يقول سنة تتابع musulunci kamar yadda kifiya yake fita daga jikin mashi haka kuke fita daga musulunci annabi yake yaquluna min qawli khairil bariyah da ku ji suna karanta hadisan annabi Muhammad yace wala yajawizu hanajira baya shiga makogaran su ballantana ya kai zuciya duk a baki ne duk neman kuɗi ne wallahi mutum ne kawai yake son ya yi kuɗi da addini yake so ya yi suna da addini sai ya yi kutse ma addini sai ka ga jahili ne kubra san komai ba amma wawaye sun ɗauke shi shi ne malami murshidi da zai kai wajen Allah kuma bayan sun san a kan al'amarin kuɗi shi maci amana a al'amarin matan mutane shi maci amana a al'amarin bashi shi maci amana amma ya zo ya zauna a mimbari shi ne jagora sabila da haka al'amarin fa ya fa zamo dole fa sai mun shiga fiskan din ko an kusa ku wa alaikum na wa kudu annasu wal hijab ku kiyaye kawunan ku da ku da iyalan ku daga wuta annabi muhammadu ya ce sai na ya ce idan na sabanta muku waɗannan mutanen za ku yadda kamar yadda kamar yadda Abu Dawud ya fitar da hadisi kamar yadda Muslim ya fitar to da mu yadda yace duk wanda da ku gansu sun zo da irin wannan addinin raba masallacin da ku gansu sufaha'ul ahlam kwakwalan su wawaye ba su da waye iya wayensu a duniya ne amma kana magana da su wallahi by mistake da za ta haɗa wani kwantar da su dangane da lamarin duniya ko lamarin ‘yan mata da za ta san ainihin shekaru ne. Na saba faɗa ba yau ba gobe ba a gudun mawuje. Akwai wanda mutumi na ne sosai ya yi karatu a jami'an Madina na tsawon shekaru. Haɗi ya ɗan haɗa mun ban da lafiya ya kawo mun ziyara gida. zo gaishe ni kun ga dai suna ce karya ne babu waliyai su yau su jan duka ba waliyai bane ko yawwa da ya zo min ziyara gida biyu na ce kai ya ɗan yi kwalliya na ce mutumi na nayi ina ka ce yanda kai kwalliyan nan Allah ya nuna min ranar aurenka da wanci dama yana son wata budurwa kamar ya mutu habba sai ya ce Allahu akbar kun na kira masa abin da rasu ke sai na ce ai ranar jikinka kwalliyan da zan yi ranar kwalliyan da zan yi wannan ranar na ce ranar shayi irin shayin saudiyar nan ni dai shirya wannan shayi sai ya yi mamishi ya ce wallahi an ka waliyu abin na fara ta masa ne ce wallahi ne waliyu Allah akwai jakancin da ita ku ga wauta to ba za ku san wawaye bane sai kun hada wani al'amarin duniya da sai ku ga ainihin wawaye inna yayi da ya ce subhanahu wa ta'ala masu wautan kwakwalwa yace kuma huda sa'il asnan shekarun su da shekarun su yara yara yara yara da ku bar su yanzu ka tafi masallacin fada ko ka tafi masallacin shehi ko ka tafi masallacin bayan Allah sahun gaba ka da wuya ka za kudo yaro kwaya daya da sawa ne gemun su yayi fari wanda take da alaka mai kyau tsakanin su da wajen da wajen da wajen gidan amma ka je masallacin wancan ko wancan da wancan ka deka kafin ka ga tsoho kwaya daya sai dai tsohon tasha ba za ka samu tsohon kirki ko ɗaya ya je wannan wajen ba wallah ba za ka samu tsohon kirki ko ɗaya ya je wannan wajen ba to fi sukan ce sabon addini me dani da sabon addini ko ya ka ce wata wata mata ɗanta bai zo ɗanta bai zo a taɓar gani suna zama ne a ƙauye bai zo a taɓa gani to ni dai damuwa na da zuwan ka cikin garin nan ba ka zo ba ka shiga cikin wancan abun damuwa na ka zo cikin gari ba damuwa na shine babba kana sallah a wajen wayancan sai ce ki kwantar da hankali ki ni ba sallah ma nake ba take so ka wani mutumin kirki wani mutumin kirki ya tsani wannan tafiya kabila da su suka san jiya suka san yau suka san sharrin yahudawa ko Allah ya kara mana san manzon Allah ya kashe mu da san manzon Qadi'un Allah eh wa min an-nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin kuma su ba mu'mini ba nan qadi'un Allah يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون إلا أنفسهم وما يشعرون أو نقراء وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون wasu a tsammanin su yukhadi'un Allah suna yaudaran Allah ne wallazina amanu suna tsammanin suna yaudaran mu'mini ne ina ai sun makara وما يخدعون إلا أنفسهم أي كان تفكي يودرا وما يشعرون سوى سسان كان تفكي يودرا su suna tsammanin suna yaudaran Allah ne a ci kuɗi da sunan Allah a nemi kuɗi da sunan ibada a nemi kuɗi da sunan da sunan addini al'adu din suna tsammanin suna yaudaran Allah ne su fito su zagi shehunai su ce yau tijjani kaza ne yau tijjani kaza ne yau abdulkadir kaza ne suna tsammanin suna yaudarar shehunai to ba su san kansu suke cuta ba akwai ranar da harshen su zai yi magana bakin su zai furta duk abubuwan da suka faɗa kuma duk abin da suka faɗa ba a mance da wannan abin ba yana rubuce a littafi da ba da dokara ba mu dai ba mu zaki kowa ba kuma ba mu ce mu kowa kafiri ba in dai ya ce la ilaha illallah ba ba mu ce masa kafiri ba amma ne ne ko ba mu ce maka kafiri ba to dan mun ce kai ba kafiri bane ba shine ne sa mu biyo mu mu je ka sallah ba yanzu kana da kuɗi kai fafutuka ka samu dubu hamsin kana son ka buɗe jari shikenan sai ka ce ai tunda Allah ya ce annabi ya ce al-muslimu akhul muslim to ni dan uwan musulmi ne yake nan ka shiga cikin kasuwan kasha ko ka shiga galabaita sai ka hadu da wani ce malam ya yi sunan ka suna na Muhammad sunan ka Muhammad ga ajiyar dubu hamsin ina a ina gidan ku yake dan zo na karba mai hankali dai wannan aiki da aka dauki kudin ka kai haka da shi da ka dauki kudin ka ba mu wanda baka ganshi ba da ka dauki kudin ka ba mu wanda baka aminta da shi ba sai sallan ka ne da ka yi a wanda a wajen wanda baka san shi ba baka san halin sa ba baka san shi cikin imanin sa ba ka bi shi sallah ai kana da dukkan kan kai haka yasa ina nana ta muku munafinci ne ku ga mutum zai zo yayi sallah a wajen mutane kirki sannan ya koma wajen wasu wanda masu sabon addini masu addinin yayi ya je sallah ta munafici ne Allah ya Allah ya yi kakkaka ka shiga cikin suratul bara'a ka ga yadda Allah ya yi munafikai ka shiga cikin suratul bara'a sabila da Allah ya ya yana da haushin munafikai a wannan suran ko bismillah ba a mata ba ko bismillah ba yi mata suran ba Allah ya yi dai dai wa munafikai masu tsaban Allah munafincin nan kuma baki ne wani abu ba a bakin ka ce la ilaha illallah a zuciyarka kana kyaman manzon Allah kana kyaman iyalan gidan manzon Allah inda za ku san dukka suna da tsananin kyamun manzon Allah da kyamun iyalan gidan manzon Allah babu wanda bai san abin da aka yi ma ahalin baiti ba yana rubuce na rubuce cikin sahihu sahihu bukhari na rubuce cikin sahihu muslim yana rubuce cikin siyar yana rubuce cikin duk manyan manyan littattafai kuma aka ce a zamanin yazidu aka yi wannan aiki kuma da sa hannun yazidu ya yi umarni ma gwamnansa aka kama ahalin baiti sama da guda kusan arba'in aka yanka su aka hana wasu ruwa aka hana su abinci da aka yanka kawukansu kan kan babban jikan manzan Allah har kwallo da shi aka yi sai muka fito mu masoya manzan Allah muka ce to wannan abu da aka yi manzan Allah har kuka yayi da aka ba shi labarin wannan abu da ya sai da tunan umar salma ta gaishe ta ce mayu da ka ya rasu balla me ya saka ka kuka annabi ya ce shahidtu bi qatl al-husayn urfa an nuna mun yanda da a kashe sayyidina husayn da shi lafi sai muka fito muka ce to mun yi bakin ciki da bakin cikin manzon Allah Allah ya tsine mai ruhu sai suka fito suka ce a'a kan tsine mai jibi me kenan kake nufi mu za mu albarka ya musu abin da ranka yake so ya zubar da jinin jikan manzon Allah kun ga ba su san manzon Allah yazidin da ya kashe jikan annabi Muhammadu ba musulmi ba ne har a baya ya karta ya zo ya ja mutane sallah ranin da ya sha giyar su ya koshi sai ya kwanta ya ba wa ya ba wa kuyangansa a bayansa ta sa ta fito ta gaban liman ta zo ta yi sallah wa mutane ta koma sunan sawa sunan sa musulmi amma musulmin kirki lokacin ma sunan sa musulmi wai sunan sa amirul mu'minin ne wai shine shugaban mu'mini shugaban mu'mini ko shugaban yan iska shugaban yan giya malam to wannan duk shi ne abin da zai sa dole dole dole dole ka ba da kariya wa manzon Allah ko akan jinin ka ne akan manzon Allah ku yi tawaye akan manzon Allah ku ja da kowa kai sassaucin kowa ka girmama mutum mutum ko na da fahimtar mummunan fahimta da kai ka yi zaman lafiya da shi ka masa sallama in ya gaice ka abu ka je amma idan aka tabo shi in aka tabo shafin annabi muhammadu kar ka ragar masa ko ubanka ne ya taba manzon Allah ka yace shi sai da na umar ɗaga mahaifin sai ya faɗa shi a ƙasa akan manzon Allah ranan fatuhu makkata sayyidina abubakar zuwa ya ya kamo hannun tsohonsa tsohon yana dukawa da kyar da kyar sayyidina abubakar yana jansa sai ke ka zo ka ne kauya wa manzon Allah annabi ya ce a ai da ka bari ni da kaina na je na same shi sayyidina abubakar ya ce wani shi annabi kai ka je ka same shi dole shi ke taso ya zo wajen ka ya rasulullah ne ta bari ke da iyayen sahabban da suka musulunta iyayensu ba su musulunta ba sukan ce manzon Allah wallahi a fagen yaki ina neman baba na yanka wuyansa uba yakan nemi da in dan da yi imani zai yanka wuyansa duk akan manzon Allah to mu dai ba za mu rabu da imanin mu ba imanin mu shine manzon Allah kuma da manzon Allah muka aminta kuma wa man takun bi rasulillahi nasratuhu in tarkahu al-uslu fi ajami hatabi yuqadi'una Allah suna yaudara da wa ma yuqadiuna illa anfusahum ay yuqadiuna Allah suna tsammani suna yaudara da Allah ne amma wa ma yuqadiuna illa anfusahum ba wani suke yaudara ba kansu suke yaudara wa ma yash'urun ay ya'maluna amalan muqabil bi izhari ma azharu suna aiki irin na aiki na mayaudari da mabayyanin abin da suka bayyana min al-imani na imani ma israrihim ala al-kufr tare da togewan su akan kafirci ya tafiduna a zuciyarsu suna kullawa bi jahilin da jahilcin su annahum yaqdaruna Allah bidhalik suna zamanin suna yaudaran Allah ne da haka wa inna zalika nafi'uhum indahu kuma suna tsammanin haka zai amfane su wa innahu yaruju alaihi kama yaruju ala ba'd al-mu'minin wa ma amat wa ma amilu anna Allah la yakhfa abin da suke aikatawa Allah shi baya yaudara kuma Allah shi baya sai dai Allah wa jazaa'u sayyi'atu sayyi'atu mithlaha idan kai aiki mai kyau to irin aikin da kai da a saka maka da shi to idan kai yaudara to da a saka maka da sakamako ne irin nan wanda ya yi yaudara ko ba haka ba ba a aikata kyakkyawan aiki wa mutumin banza amma kuma ana so wanda ya munanta maka ka kyautata masa amma idan ka duba mutum ka ga shedanin mutum ne ka ga ba mutumin kirki ba ne to kar maka saurare shi ka masa aikin mutanen kirki dan in ka masa bai sani ba ومن يتناول معروفا من غير أهلها ويكون حمله ذما عليه ويندم idan kai aikin mutunci ma wanda ba dan mutunci ba to a maimakon ya je ka sai ya zage ka ya ci mutunci ka to shi yasa Allah ma yake wa musulmi kamani tada alaikum fa tadu alaihi bi mithli ma tada alaikum duk wanda ya muku kuma ta irin yanda ya muku a wani ayin yake katilul mushrikina kafatan kama yukatilunakum ko kashe su kaf kamar yadda suke kokarin su kashe ku kaf to haka Allah shi ma a sakamakon sa wani zau sayyi'atu sayyi'atu mislaha in kai aiki mummuna to irin sada'a maka so aikin nan da suka yi na suna ganin suna da wadaran Allah to irin abin da za a saka maka da shi ce kuma wa ma yahda'una illa anfusahum ay wa ma yahda'una wa ma yahda'una fi haqiqa illa anfusahum ba abin da suke yaudara a hakika sai dai kawo kansu kuma li anna zalika yakunu waba'un alaihim wa raji'un ilayhi hakan zai zama musu bala'i a kansu kuma zai koma kansu da kansu ne wa ma yashuruna wa la yahussuna bi zalika a jikinsu ba su san haka ba ba su jin haka wa la yahsununa ilayhi kuma ba su hankaltuwa zuwa ga haka li sahabi zahlatahum sabila da yadda suka tsawaitar da rafkanan suka kamu da hamakatihim da kuma suka mawakin da mu gaya a nan sabila da lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kure Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana san manzon Allah lafiya da zaman lafiya kai tambaya ne
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ai babu haƙi wacce da take gidan mijinta kan ai ita ce mace wacce da ba ta gidan mijinta wannan ita yan rakiya ce amma mutum da take gidan mijinta ita ce mace ita ce take ɗaukar challenge ɗin kawo ma duniya ci gaba sabila da wara a kulli rajulin kulli rajulin azimin mar'a duk mutum mai daraja to ya tako kafan mahaifiyansa ne ya zama mai daraja duk mutanen duniya kowa idan kuka ganshi wane ne wane shugaban kasa ne wane malami ne wane kaza ne to ba ya gado ba ya tako kafan mahaifinsu bane ya tako kafan mahaifinsu ne ya samu wannan daraja to kina nan a gida ba ki aure ba ya za a yi a yi abin da zai amfani al'umma ba zai yi ba sannan mace idan ta yi aure Allah ya kara mata darajar ta ibadarta ya zamo daban da sauran ibadu sabila da tana karkashin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ya da haka ko kusa da haɗi ma babu haɗin tsakanin mutum da kai sai aure da wanda ba sai aure ba sabila da wanda sai aure sunanta mumkina sunanta katangantacciya sai kuma da biki aure ba sunan ki ga kinin kina sai kin yi aure tukuna to sabila da haka babu haji ko kaɗan babu haji na'am tambayan ya fita ko an san da ake nema ce ne to ai daraja kenan tana gidan mijinta ga shi nan an faɗa daraja kenan tana gidan aljanna tana karkashin kafan mijinta ne ko kun ga gidan mijinta kuwa ya fi mata annabi ce in mata ta yi sallah biyar idza sallatul mar'atu kamsaha wa qamat shahraha wa hafizat wa hafizat farjaha wa da'at zawjaha dakarat aljanna in mata ta yi salloli biyar ita mace Allah ba neman kuma a gurin da sai kamar haka sallah biyar azumi biyayya wa mijinta sannan ta kiyaye kanta wannan shine abin da Allah yake yi Allah ce in mace ta yi wannan dakarat aljanna za ta shiga aljanna Allah bai ce sai ka zo kamar yadda waɗanda wancananta suke yi su taro matan jama'a da sauran wasu abubuwa ba ana wani abu a koye abu a duhu ba a sani ba Allah bai yarda da wannan ba Allah bai yarda da wannan ba mace da Allah sallallahu alaihi wasallam yake mace da take gidan mijinta ko ibada za ta yi sosai a cikin gidan mijinta a cikin a gidan mijinta ma a ɗakinta a ɗakinta ma ƙuriya wajen da can ciki ne to amma yanzu kun ga ustazai wani har yana ce yana yana dab azumin watan ramadana zai shigo yana kira ma maza yana ce to ga Allah wajen sallan da hajji ku taimaka ku turo mana matan ku taimaka ku ji jinji gogon yana gada ya turo matan sa mamata kai Allah ya samu dace wannan suna cin suna cin duniya amma ta ya alamu da gada sami za su gani gobe kiyama shikenan ko ba Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya samu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu ya mana imanin mu kara mana kusanci da shugaban halitta damu wanda yake damu mu Allah ya yi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya zaunar da iyayen mu lafiya duka gaba da Allah ya rufa mana asiri duk mai bukata Allah ya masa bukata mai wannan masallaci da gwagwarmayar da yake Allah ya saka masa da Allah ya masa bukatun sa Allah ya buɗa masa kansa lokacin manzon Allah sun الرحيم عليكم الدين يا كرام يا كريم قال الذين هاجروا الى الله والضالين على